إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘Yan musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa don wanku Ilyas Abdullah. Ga shi kamar yadda aka saba insha Allah yau muna sha bakwai ga wata na jumadar ula hijira shekara 1441 wanda ya dace da sha biyu ga watan harko shekara 2020 kamar da aka saba insha za a iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0162 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka kamar da yadda aka saba yan uwa za a iya kira a lokacin da za a kira kenan a kashe waya assalamu alaikum na
akwai akan mazi ya samu mutum a sakari sai wanke ko kuma hada marina mazi eh na gani to assalamu alaikum
amma alaikum salam
bismillah
barka mana ne barka alhamdulillah
an tashi lafiya la lo alhamdulillah
ya san kun na kokari alhamdulillah bismillah tambaya ka tambaya
tambaya ce ce yawa bismillah to ji a bisa kan sallah eh
da ma kuma a cikin gaba da yake son ana iya daura mata aure ya
ana iya daurawa mai wata aure me me
wanda take yana ana iya daura mata aure to na na gane na- na gane shikenan assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ina kwanan Kur'an.
la lo
Yana da tambaya.
na'am Kamar azumi ne zan yi na ramuwa, to da na tashi ƙarin ɗiɗi da rage. Sai na ji wani masallaci yana a salati. Sai na ci abinci na sha ruwa, ya azumin na yi.
To, na gane. Assalamu alaikum. To, a yan wata takaice zan hara wannan da takaice mai maganar mazi in yi hutowa mutum, ina san ruwa da yake hutawa ƙaramar sha'awa namiji ko mace ba mani ba, to abinda ya zo a nasan hadisi wanke dukkan al'aurarka, kenan duka hatsuwawu duka da al'aurarka duka za ka wanke gaba ɗaya, haka maza Allah ce, mazakirar wa untayyaka dai haka nasin ya zo, kenan za a wanke dukkan al'aura gaba ɗaya, Eh, shi kumcin wanke mazi in ya hutu. Eh, magana araman mace a haila, shi haila ba ta hana ɗora ɗan alme, jini a takaice bai hana ingancin alme, za a yi alme kenan saduwa ne da ita bai yi ba sai bayan ta tsarki. ba matsala komai kan haka sai magana ta tana azumi ta hanyar asalatu a ƙarya hudu da rabi to wannan asalatin da ake ce ta farkon kiran sallah ba ta keto alfijir bace ba yanzu har ya zuwa ƙarfe biyar na ma da rabi ta kai sahur kin yi a daidai kin azumin ki lahiyar shilau ba shi da ƙura ko ɗaya kin yi sahur a daidai idan yanzu tana kai har kusan ƙarfe kenan biyar da arba'in da wajen bakwai ne assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah a? eh eh Huh? Yeah? Eh. Busun koma wancan gidan ba? To. Ha? Ha? Eh. to na na fahimci ka dai da baji na fahimci ka dai shikenan na fahimci ka da kyau na'am assalamu alaikum wa alaikum salam na'am bismillah bismillah ina jinka ha a gidan sallah balla ban ji bala kyau ana addu'a cikin sallah kaga yanzu wannan ana jin dai hayaniya kun ga kenan akwai radio a lokacin da yake magana in wannan magana kullum idan mutum zai kira iya so a yi a ji abin da kyau da ya gusa radio ko ya kashe radio ko gusa daga inda take don haka ba a ji da kyau kuma akwai ƙara da shigo mara daɗi e mai maganar ya ƙaurar da na fahimci da maganar shi da binci gaba ɗaya ba akwai matsala ta abu mutum ne iya da gidan haya sai ya ƙaurar nashi iya matan sabawa da unguwa ko sabawa da 'yan unguwa tsakar gari su ce bisa ƙaura to wannan ba haƙƙinsa ba ne ba mace miji ki ajiye ta inda Allah hore mishi Allah ta askinu min hasa kanta mijudikum ku ajiye mata inda kuke zama bakin kokarinku bakin karhinka to yaushe zaka dora mashi haya bayan Allah ya hore mashi haya gidan nashi ko ina ne ma ai tare kuke da shi kuma shine mas'ul akan ku akan haka bayan da yake gwada masa kaura ba haka ne kana ibn in ka biya kudin haya mun gana can da me yasa da man kai gidanka a dan ka fita da kudin haya ne tabbas an ga biyan kudin haya ka dauke wata ka ce min so ya koma can kina ruwa da bata so kenan ce kamar ta tawaye ne kenan wata ki koma inda ka koma kamar ta tawaye ne in dai babu wata daruwa ga gidan hana gidan haya ka koma naka a ce baka an koma ba wanda in abin ya tauri kuma kamata ka sa abin da uwayensu cikin abin iyawa a sami gyaran abin eh ka samu uwayensu wanda take da mas'uli a kansu don dai mai hankali ya san abin da biya zai haka nan Allah Allah taimake mu sai mai maganar cewa ina ga iya magana ne addu'a ce yake ce a cikin sallah to shi da yan uwa an iya magana addu'a ce a sallah wurin yin ta cikin sujada da bayan tahiya nan ne wuraren masu muhimmanci kan addu'a cikin sallah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya alhamdulillah ta bismillah ina ji Eh.
Kuma har magarba ta Eh. to na wannan haka ne idan baka yi ba da asar magarba ta zo na asar za ka fara yi tukun kai magarba ma haka ne magama da tsarin idan wani kwana daban da yau kana bayan wannan yan dai da asar kinci aka bari kuma yan wani kullum muna bayani irin wannan barin sallah ya zamanto maka da uzuri kai ya zamanto bari ne na ganganci da gangan don ta'addanci amma barci ya ɗauke mutum ko ya mance wannan lokacin da ya tuna ko tashi daga barci kunan zai yi niyya ya yi wannan sallah da ta wuce shi kuma ya yi sallah ta lokacin wannan shi ne kwarin abin da za a ƙara kwarin kan maganar assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya alhamdulillah
yawa tanda da kai kamar a cikin sallah a cikin ba ake an ga da ko arku ko ko yana yi to sujada wurin yin ta a cikin sallah shikenan kashe annabi sallallahu alaihi kamar radio annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa fa amma ruku'u fa'azimu fihi rabb amma sujud fashtahidu fihi bi du'ai fa qad min an yusjaba lakum wata ruwa yana cewa aqrabu ma yakun abdu min rabbihi sajid cewa dai ku girma ku yi tasbihi a cikin ruku'inku a sujada ku yi kokarin kawo bukatunku ku yi addu'a a cikin sujada domin sujada wuri ne da kuka cancanta a karba muku addu'arku wata ruwa iya cewa lokacin da bawa ya kusa da ubangiji lokacin da ya sujada kenan wuraren da suka yi samun karbuwa na addu'a biyan bukata ga bawa a cikin sallah bayan su cikin sujada da bayan tahiya kun balle tahiya ta ƙarshe da kwace akwai addu'a wannan ya yi shi na sai zo a hirar kanshi ba bayan sallah ba don bayan sallah wurare ne azkar na azkar na ce na ibada tasbihi takabiri tahmidi karanta qul a'udhu sata kusu kaza amma cikin mai kawo bukata shiga Allah subhanahu wataala annabi ya ce ku kawo bukatunku a wannan wurare cikin sujada da bayan tahiya wannan shine hanya mahi karbuwar addu'a ga bawa mai sallah wannan yana hata dan wake nan in wancan shine ma wannan daban da yaji in wuri ne da yahi shine cikin sujada shine karbuwa na addu'a a cikin sallah wannan hata dan wa sai kokarin kawo bukatu a wannan wurare don annabi cewa ku yi kokarin kawo addu'a kidan ku kawo bukatunku a wannan wurin a sujada a sujada za ku yi kawo bukatunku ga Allah subhanahu wataala da fatar kuma in kullum muna bayani abin da ya shahi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba fa inna Allah la tajibu min qablin ghafil min qalbin ghafil lahin ku roki Allah kuna da yaqinin amsa addu'a ko Allah bai karba addu'a gafili wanda yake addu'a bai san ma inda yake kurin iya tunanin manza wa alaikum salam wa rahmatullah ina kwan malam lafiya alhamdulillah an taki lafiya lafiya alhamdulillah
malam muna bara addu'a to Allah bai bukatun alkhairi alhamdulillah na'am kenan ana so in wa mutum kenan bawa in zai addu'a ya addu'a cikin halin kaskantar da kai da imani Allah zai amshi wannan addu'a ta haka zai biya maka bukata dan alƙawarin shi ne ud'uni astajib lakum umarni ku kira na amsa muku shin Allah bai saba alƙawari assalamu alaikum lafiya alhamdulillah to bismillah to shi kenan na ji wa mata mace mai sunan aihiyarka bata cikin maharamanka suna bai canza komi na bai sa haramci don tana sunan mahaihiyarka wannan ba wata matsala ba ce ba don ka armace da sunan mahaihiyarka wannan ba wani shubaha kan shi gaskiya magana eh wannan mataka ce wannan kuma ba baka ce ba ɗaya bane ba suna bai canza komi na bangaren haramci bata cikin mata da aka haramta gaskiya magana na to kenan dai muna fatar dai kenan masu kira su yi kokarin kira a ta za maimaita lambai na ganin matsala ta tsaron a takaice dai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan katrovin saz katrovin dizinaf 01 62 ko ko lamba ta mu lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katurban kators tarandu senkant karandu allah mana mafuka kuma daidai kiran a kokarin kawo da radiyo a lokacin kira don kauce ma wannan kara da kuke ji na mutum iya iya magana kaji ana ana wani kara kurkurkurkur assalamu alaikum na barka alhamdulillah bismillah alhamdulillah ta bismillah eh eh to na gane na'am bismillah bismillah بسم الله انا اذنك مغنك bismillah am bismillah la la ha kamar me a ce mi kamar mi
kamar mata wanda za ku za ku aura eh
akwai mace za ki je tana kamar kamar aikiyarta ko da cin sha'awa ta wuce ta ko da kamar to na gane shi kenan to bismillah to an wani muna fatar a takaice yana abin da yake magana akwai mai magana ya masabuki na magaraba wanda ya samu magaraba raka ɗaya yan wa wannan mas'ala duk da sabanin magabata abin hanya mai sauki wata ke da fatawa ta su umar bin khattab su abdullahi bin umar abin da yake da ƙarfi ɗaukan duk abin da ka samu da liman ka ɗauka shi naka na farko to idan ka ɗauka haka sallar ka liman ta farko ka samu raka ɗaya da magaraba to an ce ta ta farko me ake raka bi ta magaraba fatar sura a bayyanaku a zamna ya tahiya me ake a ƙarshe fatiha kaɗai a sarce wannan shine fatawa ta wannan magabatan kuma magana mai ƙari kan abin kenan in ma bi ka samu dai ka san abin da ke a ƙarshe kenan assalamu alaikum kenan sai mai magana wai matar da zai arma sai ta kama da babu shi to nan wa babai nan da suke basu cikin lissahin haramci in dai kana son ta da maka ba wani magana dan ta kama da wata muharramarka ko babaka ko wata kwamaka ko ta ka wannan ya kaci ka suka armanku bai matsar komi nan bai cikin abin da shari'a ta yi magana kan shi idan kuma ba kaso na da wani abu daban kuma madannan kama ba ta canza komi assalamu alaikum na la alhamdulillah
Allah malam muna so a yi tambaya a kara mana haske bisa kan masu cin gari.
hastin Gado na magana.
ya gado gado cin gado
Wai alal misali, da wajen kamar ‘yan uwa magana wanda kamar alal misali wanda kwayan suka rasu.
eh Kuma shi shi ne babban kuma ya ƙi- ya ƙi ya raba. Eh zai kama ya ce da shi ne ya ka zama a kan dukiyar ‘yan uwan nashi. Kuma an ce a mai magana ‘yan uwan nashi sun iya sun kyale a ce a kyale shi. Me ya kamata a yi akan wannan abu?
to to shi yan uwa in dai har gado ne kuma mutum iya da haƙƙi a cikin gadon shi aka hana to tabbas iya da haƙƙi ya ƙara illa kashe ga shi mai yin haɗarin iya cikin haɗari in shi ne misali babba ya danne wanda Allah subhanahu wa ta'ala iya magana akan cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ya tabbatar da masu cin dukiyar maraya akan zalunci ba kan haƙƙi ba kana cin wuta ne da bakinka a du- a duniya kuma gobe kiyama zai Allah zai kasa gidan wuta a takaice kenan amin nasiha zai halakar da kanshi ne inda wancan ta shi ma zai ta yi zai ta yi lahira da yauni a kanshi shi ne hadarin ma mutuwa ko ya mutu amma ka ta yi da yaunin al'umma a kanka na jab- na- na na magada shi ne hadarin abu assalamu alaikum lafiya lau to bismillah ana sana to shi kenan na- na ji na ji sai bismillah na'am eh muna fatar da kenan shi wancan dai za a mini siya mai cin gado jin duke gado assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am bismillah
Wai kamar yanzu ka da alwala sai ka ta daga ruwa a wannan ƙasar ko tsirewa.
to na gane shi kenan na'am eh ina ga ɗan wa ɗan amsa wannan tambayi assalamu alaikum assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah
Sani malam da Allah muna so a warware mana ƙarni da ba da haka.
a ƙara warware mana.
na ji shikenan a takaice magana ta yan uwan yusuf salam malaman tafsiri wasu suna kawo su a layin cewa annabawa ne amma malamai su ta haƙiƙi irin su ibn kathir nan ma mai na ga sabon cikin safawa mai karanta ta malamai irin su imamu shukar malamai masu bin diddigin magana gaskiya da rashin gaskiyar magana suna tabbatar da wannan yan uwan yusuf ba annabawa ne ba da karanci na tafsir ibn kasir haka cikin fatuwar qadir imam shaukani dai da malamai da masu taƙi magana me hujjar cewa ba na dai babu nasi sahihi daga manzon da Allah ya ko cewa su annabawa ne kurum ba kin ko ta yusuf ne kurum nasin qur'ani haka labarin su zo kurum abin da yasa malamai suke cewa na dai babu nasin da ya ce annabawa ne nasin qur'ani ko sunna kuma ga irin wannan aika aika da suka yi ta a cikin ga akwai magana yaudara akwai magana ƙarya akwai magana neman kisa akwai da abu da yawa da yawa kana wani baiwa annabin Allah ya wani aikin aikin da suka yi baiwa annabin Allah ya yi ƙarya ko ya nemi kisa ko ya hasada abu da yawa da yawa kana wannan shine hujja da ibnu kasir kawo cewa baiwa a cewa annabawa ne lalle a cikin yan yaquba akwai annabawa na ta al-asbat al-asbat daban suke wayannan yan wasu suka aika aika da zuwa ba annabawa ne gaskiya magana kuma mutum ya samu tafsir ibn kasir haka da imam shukani haka irin nan safuwa ma ya kan bayanin da malamai masu binciken magana masu tashi magana sun tabbatar da cewa ba annaba bane ba annaba din yaqub ba wannan bane ba wa'annan ba shi annaba bane ba ko duk mai hankali ya san baiwa dangana ma annaba Allah yaudara cin amana ƙarya neman kisa duk da aka yi a cikin wannan abun kuma su ma yusuf sun yi abun kuma duk da gaba Allah ya karanta musu amma dai ba annaba bane magana mai tabbaci assalamu alaikum na'am la lau suna tambaya ne bisa kan gado kan mi
kan gado eh
eh ga mutum wanda yake da mata biyu eh
eh wanda Allah mishi mata biyu kuma wanda da kuma ta da yawa ga duk wajen Allah ku yi mata cikawa eh to kuma da mata cikawa sai kasance duka duke da ta bari aka ce ayan ta ba a raba musu ba amma shi sai ma'ajin yakan daukar duka cikin duke da duka da a cikin ayan nasa duka sun yi aure guda ɗaya lalle a gaban shi ita wanda ta rasu sai kuma yake a cikin dukiyar shi ne kici da wannan yayan amma wannan guda ɗaya ta ciki ya kasance dukiyar gaban kamar da abin da shayi abinci gaba da ya kare.
to ɗiyan shi na ɗiyanta Ya kasance da cikin dukiyar da ta bari yawa a yare da ya gama shayi abinci ya ɗauki hannu ya sai da ya sai da kuma lokacin da zai ci da wannan yayan wannan guda to yana shi ne muke tambaya mu shi wannan abin da ya kamar ya halitta ne.
ita ita waccan kin da ta mutu ɗiyan shi ne ɗiyanta ɗiyan shi ne wata mutum
Yan shi ne amma ita ko ba kusa ba ɗaya tunda wadda wadda ta rasu ba ɗaya ta bari ta.
ana magana shi dai shi shi mai cin dukiya a ɗiyan shi ne ko
ya shigo ya ya shigo da wanda wanda ta nake wanda wanda ta kar ta bar ba da ba su da zuci ya kira na gane ta shi kenan eh ina muke so mu dukan haka yake to to sai maganar shan sigari dai bai ba taro Allah mai maganar kabili da ba'adi yar uwa iya bukatar zuwa makaranta sannan kabili da ba'adi duk da a takaice an haka ce kabili sujada guda biyu ce ta sahu ta gyaran sallah wadda ake yi kahin sallama shine kabilin kenan kahin sallama shine kace ma ya ce sujada ta kabila salam kabila salam ya ce kabili kenan abin da ake yi na gyaran sallah sujada guda biyu da ake yi na gyaran sallah kabila salam kahin sallama shine aka sunan kabili ita kuma ba'adi sujada ta gyaran sallah da ake yi ba'ada salam bayan sallama sai a ce sai a ce sai a ce ba'adi shine kenan ita wannan kayan sallama ita wancan bayan sallama sama ki misali da ake yin wannan misalin kabli mutum wurin zama na harko na tahiyar sallah mai zama biyu sai aka miƙe ba a yi ba to mutum annabi ya ce in ka miƙe kaka koma ka ci gaba da sallah in ka ƙare sallah an yi tahiyar an yi komai ka haya sallama sai a fada ai sujada guda biyu su ake da kabir kenan kabir kenan kayan sallama misalin badi ka ƙara raka daya ko raka biyu ko aka sallama sallar ida ba ko ka sallama sallar ida sai ka so ka suka cika sallar ka ida an ƙare in ka sallama sai ka sujada guda biyu bayan sallama shine ma'ana badi ma'ana bayan sallama a takaice kenan assalamu alaikum lafiya alhamdulillah
Malam muna bara a da.
to Allah ya baka tambaya assalamu alaikum na'am la ya lau alhamdulillah
wai tambaya ce ne na'am
kaman soyi ta yanzu duk sun yan
na'am na'am bismillah Eh, muna magana waccan mai maganar wannan shi ne maganar kabri- kabri da ba'adi kenan tana buƙatar aje makaranta gaban malami zai yi samun abu wannan masu a takaici don ba komi bin ake magana ba kuma ake bada ba akwai wanda ake akwai da ba'i idan ya dace da abin da abin da ka barin assalamu alaikum la la la alhamdulillah Malam muna da tafiya.
to bismillah
Wani yanzu kamar mutum ya saka da wuri, ƙare da wurin ne yake tafi. Kuma ya yi raka ce.
to na ji Um, shi magana ta wanda aka bar magado mata bi gare shi sai mata bi gare shi sai ɗaya ta rasu to wai sai yake ɗauko kayan waccan wadda ta rasu iya sayan abinci iya ci da ɗiyan wannan wadda take da rai na iya magana kenan halaccin hakan to dan uwa a gaskiyar magana eh, ita shari'a a abinda ya tabbata daga manzon sallallahu salama wani yaro ya yi karan uban shi akan dukiyar shi da uban ke tabawa mai manzana ba manzana ba shi amsa cewa an ta maluka li abik da kai da dukiyar ka dukkanin babanka ne kina idan tsoho kayan ɗan shi ba mai kama shi don haka abu ɗaya ne kurin idan ana ga akwai annubazzaranci ko ba ta wani ana iya magana akan abin a ajiye mayar kasa amma ka ce in za ci abinci to don kurin ba don wasu ta mutu sai aka magana kishiyar shi a gidan ana ciyar da kishiyar matar in dai tsoho doka to gaskiya ya tsira ba mu iya ba kan shi kurin dai tsun dai kashi yayi kuma ta hana abinci ya so abinci a ci a gida su ma yan wani wannan kishi ne daban kishi ta mutu na yi magana kishi su ma ai wannan ɗiyan shi ne zai ci a takaice dai kurin gaskiya magana idan uba ya ci dukiyar ɗan shi to shari'a dai bata ajiye na ba za mu shiga gaskiya magana kurin an ga akwai albazaranci to wannan an samu su makusanta su yi a yi magana in za a tsaye da albazaranci kuna shine za a yi gaskiya magana wallahu alam mai magana shafi'i da wuturi karfe biyar eh za ki shafi'i ki wuturi ki amma ka talfajar ba a yin ta sai bayan kiran sallan karshe ita ka talfajar ba a yin ta sai asuba ta yi a gane kidan wanda karfe biyar ta shi karfe biyar an zuwa asuba alfajar ta kai ta wajen karfe biyar na minti arba'in da tara a yanzu kenan kare shidda ba minti daya kenan an mutum ya wutunan shabar wutunan da haka ya yi jira alfajar shi ta kiro da kuma ya sallar shi ta rakat alfajar assalamu alaikum wa alaikum salam na ya shirya ta wanda dai gina- ya tara sai sake ko amu in yana ƙoƙarin samu kenan a takaice dai kaji wannan shine ne mai maganar eh, wuturi shafa'i da wuturi za a yi dukkanin da na fila ta dare amma ba a yi rakatar fajar sai bayan alfijir ta keto eh assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah na
kamar yanzu mai gida ne gaskiya ne eh kuma sai waje ɗaya daga ciki ya mace wata babban kyauta to ya kyauta wani tashi
to assalamu alaikum shi eh, ware kyauta ta musamman kana da mata a ƙarƙashin umarni da manzon Allah ya yi adalci tsakanin mata bai dacewa kai haka nan sai dai in akwai wani dalili da ya kawo amma haka korin ka ware ɗaya ga mata wata kyauta ta musamman ba kama ɗaya ba ya saba ma adalci gaskiyar magana mun za su kawo ta maka kyauta wani tana kyauta maka ai kyautatawa haƙƙin dama akan mata kuma Allah zai saka ma kowace da ladan ta aiki ne da yake kanta ta yi kyautatawa miji ba hujja bace wannan ta kyauta maka wannan kowa ce za a bude ta maganar rashin adalci ya ce awon ta me ya san mutum yana samun kyauta ko mi ta he he ba ya ce ta kyauta mishi ne wacce tun bai san ta in me ta bai gani ba ba kowa bace ba za a bude mutane cewa wai idan wani ta kyauta maka kamar ta alheri ka kama wancan ba gaskiya bane ba kyauta za ta maka haƙƙin ta ne akan ta dole ta maka magana amma kyauta ka ware wannan ka ce ta kyauta maka wannan hanya ce ta zalunci kuma da yawa za su bi ko zalunci a kanta gaskiya magana kurin matan matan ganin zaka kyauta ta musamman kurin ka ba koci ko a dangana assalamu alaikum wannan gaskiya ko mutane suna gudun ko ba hujja bace ba ka ce ka ware wannan saboda ya haike abinka assalamu alaikum to Allah biya bukatun mu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
malam tambaya ce gare ni kamar mutumin da ya zo yana zuwa kuma a yana kamar gaugawa ya samu raka ya samu kuma a sai zo ya kabarta ya an an an abin da sai tarra a shi raka alƙarshe ce kenan ya zai
to raka ƙarshe ya samu rukuyi raka ƙarshe bai samu bai samu ba rukuyi to na ji ya suna sujada ya zo ya yi masa ya sujada shi ma kuma ya zamna a ya ga san yaki a to ya ce cikowa zai je ko kuma a za ta gama shi to akwai ruwa ta abdullahi bin mas'ud cewa dai wanda ya samu ƙasa da raka'a ɗaya a juma'a to zai ci gaba da sallah ya kawo raka hudu ta azuhar kai tsaye sallar ta koma azuhar kuma sha Allah zai samu lada na wannan juma'a bi iznillah ganin ya zo ya makara ne zai samu wani ladan insha Allah kuma amma sallah raka hudu zai irin ta azuhar wannan shine abin da ya kamata yi tunda ya zo in dai an taso daga rukubi shikenan kare tun raka da aka taso daga rukubinta sannan ka ko ka samu ko ka samu in sujada guda biyu ba sami ta ba assalamu alaikum na'am wa alaikum salam
arama mu ne muka dawo da sai dai hakuri da tambayar ta mutum da wata imona ne
na'am yawa yanzu kamar mutum ne zai je masallaci kamar juma'a haka
eh to kuma ka iya iso masallacin kuma iya da isa da shi da an tsara kabar sallah kuma ka iya isa yake ga kamar ba zai samu ba in ya da wani inda yake ya fi sallar ta yi kuma a wata to ita juma'a ce sharaɗin juma'a ya zamanto inda kake sahu ya kai ba a sallar juma'a daga nesa tsin kawai sallar juma'a a dole sahu ya kai cikin sahu amma da tsawon wuri in sahu ya kai akwai juma'a amma ba a juma'a daga ana tsankayen jimani ba a yi an zo juma'a dole an zo masallaci kodin ka yi haƙuri ka yi kwarin isarwa kura abinda ka samu masallata ka kamar nan mazan annabi sallallahu alaihi cewa aka tada sallah ko ina waje a tare kaman ku zo cikin nutsuwa cikin hankalinku abin da ka samu ka sallata abin da wuce ka ci kokorin amma magana ka yi ta kan titin ka tsanka juma ba a yi ba a juma kana ba a yi wannan hili ne sai in sahu ya kai in ta kwada titi ya taba ya raba sai in sahu ya kai ba a titi sallah wancan titin kana wancan titin sai dai in sahu ne kai inda kuke wannan dai da sahu ya kai kuna matsayin kuna cikin masallaci ne amma ba haka ba bai halitta dan wa kenan a yi haƙuri kuran a lalaba a zo a samu abin da aka samu kuma Allah shi san niyyarka da ladan zai baka amma dai kaka yi sallah daga nesa in ka tsin kayo har ma abin da ake magana cewa kana ka kuzawa cikin sahu sai ka ga kayan ka shigo sahu za a tado daga ruku'i to na ko ruwa ta Abdullah bin Zubair Yusuf bin Mas'ud cewa tabbas kai zaka iya ruku'i daga inda kake ka tahi duku duku a cikin ruku'in ka shiga sahu kaga wannan shi ma sahu ne aka shiga ba kurin ba a yi sallah tsaya ba daga inda yake a'a sallah za ku za ka niyya kai kabbara kai ruku'i kuma a duku duku ka je ka shiga sahu ko da ka hanka je sahu an dago to wannan raka'a da kai ruku'in ta ka same ta wannan shine kenan abin yi ga wanda yake kwadan samun sallah iya ga ka hine je an kare sallah ina wata an uwa ya gane da bayanin da na mishi na kai sujada daga nesa a takaice akwai cikin bayani da na na maganar wannan mai maganar kabli na wata in a ce misali tana aiki da whatsapp kenan tana iya aiko tambaya akwai ɗan darasi da aka yi wanda zai taimaka mata da sanin kabli da ba'adi a takaici don in wannan karatu ne na musamman wanda ya bukata da gaban malami amma mun dan darasi na ibada aikace wanda za ta iya samun wani abu daga cikin gyaran sallai na kabilin ko ba'adin kuma da sanin wa'annan ababe da yau mafi yawan mutane sukan gafala da neman sanin gyaran sallarsu kaga wani hama iya limancin sallah amma wajen gyaran sallah akwai matsala bata gyaruwa an taba ci assalamu alaikum Assalamu alaikum. in wanda matsalar da ya zo a wani layin layi biyu na bada akwai namu na ga akwai na irtaliya da matsala kuna iya a namu tun da kowane ya lamba biyu ce muka bada maimakon ana yi ana shirya kenan to kenan muna fatar da kenan yan uwa babban masala ta irin na ibada balle irin wani gyaran sallah ya bukatar mutum ya je ya sa malami gaba da gaba ya ba da kanshi ya tsaya ya koyi malamin da ya san ya san ibada ya san mana san karatu ya zama na karantar da kai yadda za ka gyara sallah ka domin su diya balin zamanin da mutane tunani ya yawa wani zaka sallah wani ya ƙara raka wani ya rage ta wani ya zama na wurin tashi abu dai gashi ne zo ya ga abin in ya zo kasu in zaka gyara sallar taka to kaga amma baka da wata ibada an yanzu ba mu da wata ibada da muke aikace wadda muke fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan mu samu shiga gidan aljanna da ita kamar sallah an zimi yake ita kun ta saura cikin manyan aikunan kuma a cikin ibadodi ita ce sallah wata ita ce ibada wata ko ce ibada a cikin ibada da zaka bauta ma Allah ita ce a gaba kuma ko da gobe kiyama sallah ake fara bincike idan aka zo duk aikin da kai kai sallah kai azumi kai da kai haji kai wane ne an zo a gobe kiyama sai an bincike sallah idan baka da mayan baka da wani baki ke sallah to wallahi ka sha wala ba zuwa kai tsaye assalamu alaikum alaikum salam
Mana kuma wajen ladanci da yake magana na ce wajen tambayar likim da ladanci kawai ya sa iyakacin da ya sa ya kira sallah ya sa da ya kama in gama ba a ji ya daga murya in kuma kana ji mana yana karatu ya kira da kuma ya daga murya ta kwarara kwarara ya shiga wajen da sai ce a wani an ba shi aya da haji assalamu alaikum to assalamu alaikum to kaga mutane ko to yanzu magana shi babban aya wa ma ataka musufa ku zo mana kun an fantahu kuma salu kamar aitu wani usalli Allah ya ce da abin mazuzun ku da shi ku riki abin da yana ku hannu ya ta ku yi sallah kamar da kamar da kamar da nake kamar da nake da irin su da kana kufi su usutun hasana abin koyon ku manzo Allah shine abin koyon mu dan sai sheka me za mu je manzo Allah ya yake sallar shi shi ne babban koyin mutum ya baka shawara koyi shi annabin da Allah ya kuma muke koyi da shi shi a in ya sallah aikin Bilal da Abu Mazura sauran ladannan shi aikin su yi kiran sallah su ta da kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ke daga muryar mamuna ji haka manzo Allah ke rawo shi inda aka samu yayi wani ya daga murya ga mamu sai yake da mamu halin rashin lahiya abokan siddiq radiyallahu ya daga murya ana koyi da shi ta haka kenan in mutum koyi yake da manzon sallama wani ya ishe ka hujja kurin ya manzon da yake ko mu zabi namu shi ga da yake shi ke daga murya shine shine liman shi ke daga murya ko akwai wanda kai shi abinda malamai ke cewa idan akwai bukata misali ba a jin magana liman ko iya akwai mutane masu murya ba ta dagawa da yawa wasu dalilai babu laifi a naka ce akan bukata ana iya wani daga kuma ana kuma ba hiladan ba ko wani iya daga mana da je da yan ba wani ba laifi bane ba amma ba bukatar komi to shi ne manzo Allah ba haka bai ga yanda yi wannan kuma ta ishe mutum hujja da kuma zai abin da ya gana ya kuma shi ma dai ruwan shi dai amma dai shi manzo Allah ga yanda yake shine limami shine bali mamai dai to ka tambaya ka je ka bincika yayi ga sallar shi sahabbai ga sa Abubakar a baya ga su Umar ga su Usman ga sa Ali ga sa dukkan masu sahabban ga sanan in ba mu daga murya shi ke daga murya shi a halin rashin lahiya da aka samu ya daga murya bilal ko abun hazura wannan ladanan su suke su suke yin kiran sallah su ta da kama bakin su kenan kiran sallah ta da kama sauran balagarwa ta imanci sai san mutane an za kuma liman ana ana ana ladan za ladan ana ma ta ga mahiya ma ladan ake bi in ya ku in rama ya ta sai tunfan kuma ko ce in ya zai ku rikici a takaice dai gaskiyar magana in dai ba wata da ruwa liman ya kamata daga murya amma musu ji ba bukata wani inda bukata aka yi an ce ba lahi bane ba wannan shine kuma abu riki akan wannan magana amma muna fatar Allah subhanahu wataala ya taimake mu da yin koyi da annabin da ya aiko ya kare mana yi da kanmu Allah ya shirya da mu yan wannan gane ya kamata mu tsaya ganin lokacin namu ya tayi muna fatar Allah subhanahu wataala ya amsa daidai kimu kuskure kuma Allah gafarta mana gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته